الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 25 ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 36 cikin wannan littafi mai albarka a darasi da muka gabatar na 35 mun karanta babi na 39 a cikin kitabu sara babu ma ja'a fil adhani fi safar babin da ya zo na an shar'anta yin kiran sallah har a halin tafiya mun karanta hadithin malik ibn al-huwairith radiyallahu anhu kuma hadithi ne wanda yake sahihi imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi kuma malamai ma'abuta ilimi sun tattauna game da hakan duk da wasu sun ce iqama kadai ta wadatar domin kiran sallah ana yin sa ne ga wanda yake son taruwar jama'a amma kauli mafi inganci shine kaulin imam ahmad da ishaq bin rahuya cewa ko da halin tafiya ne kuna cikin tawaga guda ba kuna sa ran wani ya zo daban ba za ku yi kiran sallah mun karanta babi na arba'in babin da ke maja a fi fadlil azan babin da ke bayanin falalar kiran sallah mun karanta hadisin abdullahi dan abbas duk da cewa hadisi ne mai rauni man azana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu bara'atu minan nar amma akwai hadithai da dama da suka zo game da falalar kiran sallah wayanda suka ingatattu mun ji shawahidinsu kamar yadda abu iza turmidi ke cewa a wafil babi an abdullahi bin mas'udin wa thauban wa mu'awiya wa anas wa abi huraira wa abi sa'idin wayannan dukkaninsu suna da ruwayoyi da suka ruwaito hadisai da suke maganar falalar kiran sallah mun karanta babi na 41 babu ma ja annal imama daminun wal mu'adhdhin mu'taman babun da yake magana akan shi liman shine mai kiyayewa mai kula da abin da ya shafi sallah rukunanta da abin da ya danganci haka shi kuma mai kiran sallah shi kuma amintacce ne game da abin da ya shafi lokacin sallah wannan hadithin shi ma mun karanta hadithin abi huraira al-imamu damin والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد لائمة واغفر للمؤذنين wannan shi ma mun karanta da kuma dukkan wasu shawahid waɗanda suka zo da kuma yadda malamai suka tattauna game da waye fi falala tsakanin liman da kuma mai kiran sallah babu ma ja'a ma ya ƙulin rajulu idza azzana mu'azzin mun kuma karanta babin yadda kai da ba mai kiran sallah ba in mai kiran sallah yana kiran sallah me za ka faɗa mun karanta wannan babi kuma mun karanta hadithin abi sa'id radiyallahu an da manzo Allah yake cewa idza sami'tumun nida faqulu mithl ma yaqulu al-mu'adhdhin mun karanta babi kuma na 43 ma jaa fi karahiyati an ya'khudha al-mu'adhdhin 'ala al-adhan ajra babun da yazo na an ki an karhanta mai kiran sallah ya karbi lada akan kiran sallarsa duk da cewa akwai tafsili da malamai suka yi kuma mun karanta a darasin da ya gabata hadithin mun karanta hadithin Uthman ibn Abil As radiyallahu an inna min akhiri ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra mun karanta babi na 44 ma jaa ma yaqulu ar-rajulu idha adhana al-mu'adhdhinu min ad-du'a addu'ar da mutum zai yi in ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ko ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah mun karanta hadithin sa'ad ibn abi waqas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina ghufira lahu dhanbu hadithin muslim ga wani babin daban shi ma duk da yake bayani game da addu'ar da ake yi in an ji kiran sallah mun karanta hadithin a jabir bin abdullah wato inda manzo Allah yake cewa duk wanda ya ji mai kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa karshe illa halal lahu shafa'atu yawmal qiyama wannan shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi mun karanta babu ma ja'a fi anna du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama babin da ke magana akan addu'a karbabbiya ce ana amsar addu'a tsakanin kiran sallah kafin a tada iqama to mun karanta hadithin Anas dan Malik radiyallahu an da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama mun karanta babi na ma jaa kam faradallahu ala ibadi min salawat salloli nawa Allah ta'ala ya farlanta wa bayinsa shi ma hadithin Anas dan Malik ya gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an farlanta masa daren da aka yi isra'i da shi salloli guda hamsin aka yi tararrage su har suka koma guda biyar sannan Allah ta'ala ya ce ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bi hadhihi al-khamsa khamsin wannan hadithin imam al-bukhari imam muslim sun ruwaito shi babu ma ja'a fi fadl as-salawat al-khams falalar salloli guda biyar hadithin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatu khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الجماعة باب دزي بياني جمد فللر سلا أتكين جماعة قال حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءا قال أبو عيسى هذا حديث hasanun sahihun abu isa tirmidhi ke cewa hannadu ibn sari ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma yace abda ya zantar da su daga ubaidillah ibn umar daga nafi' ibn daga nafi' daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatul jama'ati sallar jam'i tafdulu ala salatir rajuli tana fifitar sallar mutum shi kadai bi saba'in wa ishirina daraja da fifikon daraja ashirin da bakwai idan mutum ya yi sallah shi shi kadai ya samu daraja guda ɗaya in kuma ya shiga cikin jam'i ya samu daraja ashirin da bakwai kenan ya sallah guda ɗaya ya rasa daraja ashirin da nawa da shida to kaga wannan ko shakka babu ga dukkan wanda ya san me yake yi a ce wannan lada ɗaya za a ba mutum wannan lada ashirin da bakwai ko da ba a ce zuwa sallar jam'i farilla ba ne ko wajibi ba ne wannan dukkan wanda ya san me yake wanda yake bukatar lada yake so ya samu aljanna madaukakiya ba zai ba zai rena irin waɗannan ladaddaki da ake ba mutum ba akan sallar jam'i ballanta za za mu tattauna ma game da shin sai ka ga dama ne zaka je jam'i ko kuma babu sassauci sai ka je amma dai game da falalar ka sani in kayi sallah kai kadai a gida ko kayi sallah kai kadai a shagonka ko kayi sallah a kofar gidanka ka ki zuwa masallaci ka rasa fifikon daraja har 26 قال وفي الباب عن عبد الله وانا حديث امام البخاري ده مسلم سن رويتو شي ابو عيسى الترمذي yake cewa cikin wannan babi an Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya ruwaito hadisi wanda a cikin hadisin akwai bayanin falalar sallar jam'i Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i Ibn Majah dukkaninsu sun ruwaito wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab banda abdullahi dan mas'ud akwai ubayy bin ka'ab shi ma yana daga cikin sahabin da ta hanyarsa an samu hadithin da ke bayanin falalar yin sallah a cikin jam'i wanda wannan riwaya ta sa imam muhammad imam abu dawud da imam nasa'i duk sun fitar da ita wa mu'adh bin jabalin haka mu'adh ibn jabal shi ma yana da hadisi mai bayani akan falalar sallah cikin jam'i wanda ibn khuzaima da ibn hibban sun fitar da wannan riwaya wa abi sa'idin da abi sa'idin al-khudri wanda shi kuma imam al-bukhari ya fitar da ruwayarsa wa abi huraira imam abu huraira shi ma al-imam al-bukhari da imam muslim da imam abu dawud da ibnu majah duk sun fitar da ruwayar ainihin wato a ruwayar wa abi huraira afwan na dan yi kuskure can ubay bin ka'ab ruwayarsa ce imam ahmad imam abu dawud imam nasai ibn khuzaima da ibn hibban dukkaninsu sun fitar da ruwayar ubay bin ka'ab mu'az bin jabal al-bazzar da al-imam tabarani su suka fitar da ruwayarsa wa anas bin malik anas dan malik imam ad-darqutni ya fitar da ruwayarsa qala abu isa hadith ibn umara hadithun hasanun sahihun kamar yadda muka faɗa wannan hadithin imam al-bukhari da imam muslim ya fitar da shi وهكذا روى نافع حكما نافع مولى بن عمر يرويتو عن ابن عمر دقا ainihin wato ubangidansa kuma malaminsa abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace tafdulu salatul jami'i ala salatir rajuli wahdahu sallar jam'i sallah a cikin jama'a tana fifitar sallan mutum shi kadai بسبعين وعشرين درجة ده درجة عشرين دبكوي قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم وإن سكا يوروايا دقا منزل الله صلى الله عليه وسلم سكين صحابي إنما قالوا خمس وعشرين دكا نسو سنشي عشرين دبير sallar mutum a cikin jam'i tana da fifikon lada har ashirin da biyar a kan sallan mutum shi kadai mafi yawan ruwat mafi yawan marwaitan hamsin wa ishirina ko hamsin wa ishirina suka ce illa bin umara banda abdullahi dan umar fa innahu qala bi saba'in wa ishirina shi kadai ne wanda ya ruwaito ziyadar saba'in wa ishirina ma'ana akwai ɗoriyar falala ta lada ashirin da bakwai amma gaba ɗaya mafi yawan ruwat ashirin da biyar suka ce na fata an gane shi sa an yi saɓani game da waɗannan ruwayoyi guda biyu amma an ce mafi rinjaye a cikin ruwayoyin nan riwayar khams khamsin wa ishirina wannan ita ce ruwaya arjah ita tafi rinjaye likasrati ruwatiha saboda maruwaitanta sun fi yawa an gane ko da haka an tashi rinjayar da tsakanin ruwayar ainihin al'aktar da ruwayar abdullahi dan umar to za a rinjayar da ruwayar al'aktaruna saboda sun fi shi yawa cikin sabai wanda suka ce annabi cewa ya daraja 25 an gane ko a kan ruwayarsa shi shi kadai da ya ce a 27 aka ce wasu kuma suka ce ita ruwayar 27 din ai ziyada ce da aka samu min adilin hafizin da aka za a karbe ta ita ma domin ziyadatu thika maqbula ko da ba sahabi ba idan mutum biyar suka ruwaici hadithi hudu suka kawo lafazi ɗaya ya kawo lafazi ya ƙari in dai lafazin da ya ƙara bai ci karo da nasu ba ɗori ne to ziyadatu thika maqbula idan thika ya kawo ziyada wato wadda take ƙari akan sauran riwat to ana karɓar wannan ƙarin nasa to ballantana kuma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan an gane ko da haka wannan ziyada min adilin hafizin ana karɓar ta tunda daga wato adali ne kuma ainihin wato hafiz shi yasa imam an-nawawi ya ce to in haka ne idan ruwayoyin nan sun tabbata 27 25 yaya za a yi jam'in wa'annan ruwayoyin sai ce za a iya yin jam'in su ta fuskoki guda uku fuskar farko ya ce ai babu cin karo tsakaninsu domin ambatan kaɗan bai kore da yawa ɗin ba an gane ko tun da su 25 suka ce shi kuma ya ce 27 suka ce ba wani ishkali a ciki babu cin karo tsakani an gane ko domin shi cewa ya 27 su kuma suka ce 25 da aka shi karawa ya ba ragewa ya ba kan riwayarsu da aka ziyada aka samu da aka babu cin karo tsakaninsu suka ce saboda akwai ka'ida inda inda usuliyon cewa mafhumul adad batilun inda jumhurul usuliyin an gane ko wato wato mafhumul adad batilun annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya ce in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfir Allah lahum in yayi 71 fa ba za a karba ba an gane ko yawa Allah ta'ala ya ce game da munafikai in zaka nema ka nema musu gafara ko kakka nema musu gafara in zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba annabi ya ce da na san in na ƙara 71 Allah zai karba zan musu da aka mafhumul adad batilun inda jumhurul abin da aka kawai abin da ake so sai suka ce anan abin da ake so a nuna ma akwai tazara kwarai da gaske tsakanin sallah a cikin jama'a da sallah mutum shi kadai kar ku mu koma mu ta rigima akan 27 ne ko an dai sani ko ma yaya ne sallar ka a cikin jam'i ta fi falala doriya akan sallar mutum shi kadai wannan shine fiqhun da ake so ka gane a cikin hadisin ka gane falalar sallar jam'i da kuma hasarar mutum ya sallar shi kadai kar mu zo mu ta rigima kuma kan 27 ne ko ba ko 25 an gane wannan imam nawawi yace yake cewa yace zai iya yiwa farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin 25 daga baya kuma sai Allah ya ba shi labarin an samu ƙarin falala sai dawo ya ce da 27 suka ce shi ma za a iya yin jam'in ruwayoyin haka farko an ce masa 25 ai bonus ne sai Allah ta'ala ce kai koma ka gaya musu an ma ƙara daraja guda biyu rank guda biyu ya ƙaru daga 25 an koma 27 an gane ko imamu nawawi ce ta wannan ma za ka iya yin jam'i tsakanin ruwayoyin guda biyu da 25 aka ce daga bisani kuma aka ƙara daraja guda biyu ta koma 20 da nawa da bakwai yake cewa annahu yaktalib bi ikhtilafi ahwalil musallin wasu kuma suka ce a'a ana kallon halin mai sallah gwargwadon irin yanayin sifar sallarsa kushu'insa an gane ko yawan jama'ar da ta taru a cikin jam'in sallar gurin da aka yi sallar to duk wannan yana ƙara wa sallar daraja yanayin hai'a ɗinka a sallah an gane ko yanayin jam'in adadin mutanen da kushu'in mutanen a cikin sallah wannan shi ke sa ya tashi daga 25 ya koma 27 da wannan duk za ka iya yin jam'in hadisan kowace fuska ka ɗauka babu cin karo za ka samu ka yi jam'in tsakanin hadisan tsakanin ruwayar 27 da ruwayar 25 ko kun fahimci wannan da haka wannan kaulin na karshe ce a shi 25 din ko 27 pending ne yana da ya danganta da irin nutsuwar liman da mamu ya danganta da irin yawan mamu din da suke bin wannan liman ya danganta ma da gurin da aka yi sallar an fahimta ko duk wannan yana da tasiri wajen karuwar darajar daga misali kawai zuwa suka yi suka samu wani guri suka share musalla ne kawai sai suke sallasa a musalla to kaga yana da bambanci da gurin da ginanne ne dama an gina shi ne dan sallah kamar masallaci to wannan duk suka ce daga cikin hanyoyin da za a ƙara wa mutum darajar can guda biyu ko kuma a rage ta kenan mafhum abu isa tirmidhi yake cewa haddathana ishaq ibn musa al-ansari yace ishaq ibn musa al-ansari ya zantar da mu shi kuma ma'an ya zantar da su shi kuma malik ya zantar da su daga ibn shihab daga sa'id ibn al-musayyab daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna salatar rajuli fil jama'a lalle sallar mutum a cikin jama'a tazidu ala salati wahadahu tana fa karuwa akan sallarsa shi kadai bi 25 juz'an da lada 25 wannan shi ma ruwayar bukhari da muslim ce qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun babu ma jaa fi man yasma'u nida fala yujibu babin ina hukuncin wanda ya ji kiran sallah amma ya ki amsawa domin hayya alal sala din nan da kake ji ladan yana yi umarni ne hayya alal fala da ladan yake maka umarni ne Allah ta'ala ne yace ya sanar da kai umarnin Allah Allah yana kiranka hayya alal sala ai halumma ila sala duk ko me kuke yi ku dakatar da shi a sa masa full stop a zo wajen sallah hayya alal fala ko me ake yi in dai rabauta kake so to ga gurin samun babban rabo a taho gurin sallah to sai duk ladan duk wannan kiraye-kirayen yana isan maka sakon Allah sai kai kuma ka ƙi ansawa to ina hukuncin wanda ya ji kiran sallah ya ƙeme me ki zuwa masallaci ya ƙi amsawa ala haddathana hannadun ala haddathana waki'un an ja'far bin burqan an yazid bin al-asam an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu an amura fityati أن يجمعوا هزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على أقوام لا يشهدون الصلاة قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار قال حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المهاربي عن ليث عن مجاهد قال ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها أبو عيسى الترمذي كيشوا حناد ابن السري يا زن تدمو أن حديثي شكما يشوا كيع يا زن تدسو دق جعفر ابن بركان دق يزيد ابن العصم يزيد بن العصم شكما يا كربو حديث دق أبي هريرة الله يكارا مسيدا دق منزن الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce laqad hamamtu haƙiƙa na ƙudurci niyya haƙiƙa na himmantu an amura fitiyate na umarci matasa na samari cikin sahabbai na an yajma'u huzamal huzamal hadabi su tattaro gumaguman itatuwa na wuta thumma amura bis salati sannan nayi umarni da a zo ayi sallah fatuqama a tsaye da sallah ثم أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة sannan na babbake domin kalmar uharrika siga ce wadda take mubalaga akwai mubalaga an gane uharrika ala qaumin in babbake mutanen da la yashhaduna salata ba sa zuwa sallar jami'i wani hadith imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa fil babi a cikin wannan babi an abdullahi bin mas'ud an karbo hadithi daga abdullahi dan mas'ud wanda shi ma yake fadar irin wannan narko da barazana da tsawatarwa game da kin zuwa sallar jami'i wanda imam muslim ya ruwaito wannan hadithi na abdullahi dan mas'ud wa abid darda haka abid darda wato ita ruwayar abid darda imam ahmad da imam ahmad da imam abu dawud da imam nasa'i duk sun ruwaito ta da ibn hibban da alhakim abu abdullahi alhakimun ne sabori sun ruwaito wannan ruwaya kuma isnadinta yana da inganci a cikin ruwayoyin akwai wadda riwayar ibn abbas imam abu dawud ya ruwaito ta mu'az ibn anas shi kuma mu'az ibn anas da jabir bin abdullah a jabir mu'az ibn anas wa jabir ko akwai cikin ruwayoyin akwai wanda yake cewa wala qadar ra'aytuna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiqan qad ulima nifaquhu aw maridun yake cewa hakika na gammu mu sahabbai babu wanda zaka ganshi yana yin sanda yana baya baya da zuwa sallar jami'i sai mutumin da yake munafikin da kuma kowa ya san munafiki ne sahabbai muna gane ya ce duk wanda ka gan shi baya zuwa sallar jam'i to munafiki ne kuma munafurcinsa ba ɓoyayye ba ne kowa ya san munafiki ne au maridun ko mara lafiya in ba ɗayan biyun nan ba kowa a masallaci ke zuwa sallar jam'i kuma ka san a wancan lokacin ma ba masallace ne ga wannan a layi ɗaya ma masallaci biyu ko uku bayan layi ga masallaci can ga masallaci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk daga inda kake a garin madina nan zaka taho ka zo kai sallah na ba ta gane to kaga wannan sauki ne ya zama to kaga ga masallatai nan kurkusa amma duk da haka ce mutum jam'i masallatai kuma ana dan samun dan bambancin lokaci minti biyu minti uku minti biyar amma sai ga duk gaba ɗaya an yi sallah mutum duk bai samu ko ɗaya ba daga ciki قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوى حديثه أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرويت تهنيوي ددامة daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahum qalu suna cewa man sami'a nida da yawa cikin sahabbai wannan ita ce fatawarsu duk wanda ya ji kiran sallah fa lam yujib yaki ansawa fa la salata lahu ko yayi sallah bai da sallah da yawa fatawarsu habbai kenan duk wanda ya ji an kira sallah ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba ya ƙi zuwa ya amsa wannan kiran ya zo masallaci a yi sallar jam'i da shi suka ce ba shi da sallah kuma isnadin wannan magana zuwa ga sahabbai isnadu ha sahiha riwaya ce wadda take sahihiya zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suna ba da wannan fatawar wa qala ba'du ahli al-ilmi hadha ala at-taghlib duk da cewa wasu daga cikin malamai mabota ilimi sun ce wannan lafazin yana cikin nususul wa'id sun ce an faɗi haka ne ala tagalidi don kausa murya wata shididi da tsanantawa don kan mutum ya ɗauki abin da sako-sako ya ɗauki zuwa sallar jam'i da matuƙar mahimmanci wala rukusata li ahadin amma suka ce ba a yi wa wani sassauci da ɗagi ba fi tarkil jama'ati a cikin barin sallar jam'i illa min uzurin sai akwai uzuri in dai ba uzuri babu wanda aka ɗage masa zuwa sallar jam'i shi yasa malamai sun tattauna zuwa sallar jam'in wajibi ne wasu suka ce wajibi ne me yasa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kone wa mutane gida ya zo ya babbake a wata ruwa ya ce ba dan mata da yara ba tunda su ba zuwa jam'i ba wajibi bane a kansu ba wanda ya ce ka tsara matanka a cikin gida ka dinga jan su sallar jam'i kai ka tawo masallaci su su yi sallar su a gida amma kawai wani zai zama limamin mata a cikin gida baya zuwa kowane masallaci wani matansa yake ja sallah na fata an gane su yi sallarsu a cikin gida kai kuma ka taho masallaci wannan shi ne shi yasa suka ce bayan da za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki irin wannan tsauran mataki ya ce ya yi nufin ba don mata da ƙananan yara ba ya ja zugan matasa su ɗauko garwa wato itatuwa da wuta a jiki su zo duk inda mutanen da ba sa zuwa sallar jami'a ji a babbake su da wuta suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce zai babbake mutane da wuta ba akan abin da ba wajibi ba shi yasa wasu malaman suka ce kai su wannan kawai ya wadatar kawai ya gamsar da su wannan gabacewa zuwa sallar jami'i babu sassauci na fata an gane wasu malaman suka ce to ai bai yi ba ya ce ya yi niyya ya himmantu amma bai ba rashin yin shine sai suka ce zuwa sallar jam'i sunna ce mai karfi amma wal qaulul awwal arjahu inda ahlul ilm an fahimta ko yawwa ala mujahid mujahid yake cewa wasu ila ibn abbas an rajulin an tambayi abdullahi dan abbas aka ce ya kai abdullahi dan abbas Allah ya kara maka yadda ina hukuncin mutumin da ya sumun nahara kullum azumi ke da rana duk sanda ga shi yana azumi wa ya laila kuma da daddare sallar dare yake yi la ya shahadu juma'atan amma fa baya zuwa sallar juma'a wala jama'atan baya zuwa jam'i qala huwa fi nar yace wannan ya dan wuta ne Abdullahi dan Abbas yake cewa aka ce masa Abdullahi dan Abbas mutum ne ga azumi ga sallar dare yayi azumin nafila da rana da daddare yayi sallar dare amma fa baya zuwa sallar jam'i matsalarsa kenan kuma baya zuwa juma'a yace wannan huwa finnar ala haddathana bi zalika hannad yace kuma hannad ibn sari shi ya zantar da ni wannan shi ma yace haddathana al-muharibi muharibi ya zantar da shi al-layth daga layth an mujahid sai dai isnadin wannan magana yana da rauni qala wa ma'ana al-hadith ma'anar hadithin Allah ya shahada al-jama'ata wal juma'a ya zamanto baya halatta sallar jam'i kuma baya zuwa sallar jama'a sallar juma'a ragabatan anha ai i'radan anha saboda watsi da al'amarin ta bai dauke ta da muhimmanci ba wastighfafan bi haqqiha da rena haƙƙin wato nauyin haƙƙin da ke tattare da sallar jam'i ko sallar juma'a wa tahawunan biha da kuma wulakantar da ita sallar jam'in ko sallar juma'a to in yayi da wa'annan da ɗaya daga cikin dalilan nan yasa yi ki zuwa sallar juma'a ko sallar jam'i ragabatan anha au istighfafan au tahawunan to shi ne wancan hukuncin zai haushi duk da cewa isnadin maganar zuwa ga Abdullahi dan Abbas isnadin yana da rauni babu ma jaa fir rajuli yusalli wahdahu thumma yudrikul jamaa babin da yazo mutum ne ya tashi daga bacci lokacin da ya tashi daga bacci kila da an idan da sallah an bayyanta ko dan karkace mutum ne ya sallarsa shi shi kadai me yasa yayi sallar shi kadai shine wai ni na nemo masa dalili ko mantawa yayi bai sallar ba har lokacin ta ya fita ko kuma a'a bacci ne ya kwashe shi lokacin da ya farka masallacin da yake sallah an idar da sallah to yayi sallar shi kadai thumma yudrikul jama'ata sai kuma yazo ya riski ga wani jami'in ana yi shi ya riga yayi sallar sa shi kadai sai kuma yazo ya ga ana sallar jami'i ina hukuncin sa yake قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن ابن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيب قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخر القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال وفي الباب أم محجن الديلي ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده hiyal maktubatu indahum abu isa tirmidhi yake cewa ahmad ibn mani ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma hushaim yace ya zantar da so shi kuma yace ya'la ibn ata al-amiri at-ta'i at-ta'ifi afwan al-amiri at-ta'ifi ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa haddathana jabir ibn yazid ibn al-aswad as-suwa'i ya zantar da so al-amiri an abihi annahu qala an abihi qala yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na halarci wato na halarci aikin hajjin ban kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu kuma nayi sallah tare da shi salata subhi sallah asuba fi masjidil khayf a wani masallaci mashahuri ne amina ana kiransa masjidul khayf qala yace falamma qada salatahu a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah wan harafa anil qibla ya juyo ya wato ya juya wa al ya juyo wato anil qibla ya bawa al qibla baya shi yasa sun tattauna game da shin idan an idar da sallah ina liman zai kalla akwai sabanin malamai wasu suka ce zai kalli mamu wanda suka ce zai kalli mamu sun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon mamu suka ce to amma wannan ya fi ɗaukan ma'anar in zai wa mamu wani bayani ko nasiha to sai ya kalle su idan ba nan zai ka ba nasiha zai musu ba suka ce to sai ya sa mamu ɗinsa a dama da shi ma'ana sai ya kalli nan kenan wannan kamar ibn hajar al-asqalani wannan shine kaulin da ya rinjayar cewa idan mutum ya liman yayi sallah to zai kalli ainihin wato kamar nan kenan sai ya sa mamu ɗinsa a dama amma zai iya juyowa ya kalli mamu a yaushe lokacin da yake da wani bayani ko wata nasiha da yake so ya gabatar na fata an gane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah ya juyo idza huwa bi rajulaini fi ukhra alqaum sai ga wasu mutane guda biyu a can baya can baya sun koma gefe ba sa cikin mutane lam yusalliya ma'ahu kuma ba su yi sallah ba tare da shi faƙala alayya bihima manzo Allah ya ce aje a tawo mai da su faji a bihima tar'udu fara'isuhuma fara'isuhuma ko tur'adu fara'isuhuma suka zo kafadun su suna ta makarkata ma'ana suna ta karkarwa ma'ana kamar irin jin sanyin nan ma'ana saboda tsoro faqal manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ma mana aku ma an tusalliya ma'ana kukan me ya hana ku ku zo ku yi sallah tare da mu faƙala ya rasulallah suka ce ya maikin Allah inna kunna qad sallaina fi rihalina ya maikin Allah mu mun riga mun yi sallah a gida mun yi sallah a gidanmu qal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala taf'ala ma'ana nan gaba kar ku sake maimaita haka kar ku maimaita haka na biyu idza sallaitu ma fi rihalikuma manzala ce ko da kun yi sallah a gidanku thumma ataitu ma masjida jama'atin sannan kuka zo masallacin jama'a fa salliya ma'ahum ku yi sallah tare da su ku ƙara yin sallah tare da su fa innaha lakuma nafilatun domin za ta zama muku nafila za ta zama muku nafila na fatan gane yawwa ta biyun a shi ma akwai tattaunawa malamai ta farkon ce za ta zama nafilar ko ta biyu kafin nan wancan maganar da muka gama tattaunawa game da jam'i waɗanda suka tafi akan cewa sallar jam'i wajibi ce shine mazhabar aba da al'auza'i da imam ahmad da jama'a da yawa cikin muhaddisi shafi'iyya sun tafi akan cewa waɗannan duk gaba ɗayansu sun tafi a kan cewa ita sallar jam'i fardu kifayatin fardu kifaya a ba al'auza'i imam ahmad jama'atun min muhaddithin shafi'iyya wa'yannan dukkaninsu sun tafi a kan cewa sunna ce fardu kifaya kenan kar a waye gari masallaci a ce ba yi sallar jam'i ba imam shafi ya ce ana sunnatun mu'akkada wato sunnatun mu'akkada wa'yancan afuwan imam shafi shine mai ra'ayin fardu kifaya wayancan su a ba su kuma suka ce farilla ce wajibi ce akan kowa da kowa ba fardu kifaya ba fardu ayin imamu shafi'i shine ce eh farilla ce amma ta kifaya kar dai a ce an masallaci yau ba a bude shi ba ba a yi wata sallah ba lalle kam sai an yi sallah a masallaci fardu kifaya ce in an bude wasu sun yi jam'in sun dauke wayanda ba su zo ba an gane ko sauran malaman da ba sa cikin wayannan rukunin su suka tafi akan cewa sunna ce muakkada afwan wannan na riskar da shine yana cikin bayanin da muka dauko dazu قال وفي الباب عن محجن الديلي wato sahabi ne wannan mihjan addili amma sun ce qalilul hadith hadisansa ba su da yawa shi sa da wahala ka dinga cin karo da shi a cikin ruwayar hadithi ruwayar mihjan addili imam malik ya kawo ta a cikin muwatta wa yazid ibn amir yazid bin amir shi kuma imam abu dawud ya fitar da ruwayar sa kala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithi yazid ibn al-aswad hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun domin riwaya ce wadda alhamsa sun ruwaito ta banda ibn maja sannan har wa yau addara kutini ibn hibban duk sun ruwaito ta ibn sakan ma ya inganta wannan riwayar ta ainihin wato wannan riwayar hadithin da muka karanta wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli ilmi kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi wa bihi yaqulu sufyanu thawri wannan shine ra'ayin sufyanu thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq qalu wa'annan gabaɗayan su suka ce idza sallar rajul wahdahu idan mutum yayi sallarsa shi kadai thumma adrakal jama'ata sannan sai yazo ya tarar da kuma ana sallar jami'i فإنه يعيد صلاة صلوات كلها في الجماعة صلولن gaba ɗaya zai sake su a cikin jami'i an bayyana ko in yazo yayi sallar sa shi kadai gaba ɗaya sallar a shi kadai yayi ta sai kuma yazo tar ana jami'i to ya sake ta a cikin jami'i suka ce idan kuma yayi a cikin jami'i sai dai jama'ar ba su kai yawan wayanda ya gani ba yanzu zai sake suka ce ba zai sake ba amma shi shi kadai ya yi sallarsa sai kuma ya zo ta raga shi ana yin jam'i to yanzu zai iya sake wannan sallar sai ya ba yi jam'i da shi wannan shine kaman abin da hadisin ya fa'idantar da mu kuma wannan shine ra'ayin wayannan malaman suka ce zai sake wa in wa idza salla ar-rajulu al-maghrib suka ce in ku mutum yayi sallar magariba wahadahu shi kadai thumma adraka al-jama'a sai ya riski sallar jam'i kuma ana yi qalu suka ce fa innahu yusalliha ma'ahum suka ce zai sallaci wannan sallar tare da su wa ya shafa'u bi raka'atin amma zai sake yin shafa'i da raka'a da na fata an gane ya yi sallar magariba shi kadai sai zo ya tarar kuma an san ana yin sallar magariba a cikin mai jam'i to ai kaga shi an ce za ta zama masa nafila ko to ai kaga babu raka'a uku nafila to kaga in ya tashi ya karo raka ɗaya nawa kenan shine abin da ake rufi an gane ko shine yake cewa wa yashfa'u bi raka'a na'am yawwa kaga yanzu ka ɗauki wannan sai zaman to ta biyin ce nafila waccan ta farkon da ya shi kadai ita ce farilla duk da cewa wasu malaman sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware cewa ga farilla ba ga nafila kawai dai an ce ya sake fa innaha ina lafazin yake فإنها لكما نافلة فصليا معهم كي صلى تارد سو فإنها لكما نافلة فإنها لكما نافلة to wannan kaulin wasu suka ce ta farkon ita ce farilla wannan ta biyun ita ce nafila wasu suka ce a wannan ta biyun ita ce farilla waccan ita ce nafila wasu kuma suka ce kawai yayi su a haka ɗaya farilla ɗaya nafila ba sai ya ware wacce ce farilla wacce ce nafila ba kawai shi da ya san ɗaya farilla ce ɗaya nafila ce mafhum babu ma ja a fil jama'ati fil fi masjidin qad sulliya fihi marratan babin da yake magana shin ana iya sake jam'i a cikin masallacin da dama an riga an yi sallar jam'i a karo na farko an yi sallar jam'i to wasu su kuma makararru za su iya zuwa su masu sake buɗe da nasu jam'in ƙala haddathana hannadun ƙala haddathana abda عن سعيد ابن أبي أروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى والهكم ابن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان ابن الأسود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود أبو عيسى الترمذي كتشوى حناد ابن السري يازن تدبو أن حديث شيكم كتشوى حدثنا عبده abda ibn Sulaiman al-Kilabi kenan ya zantar da su wannan hadithin an Sa'id ibn Abi Aruba Sa'id ibn Abi Aruba thika ne kuma hafiz sai dai malami ne mai kasiru tadlis yana yawan yin tadlisi sannan kuma ya samu ikhtilabi shi Sa'id ibn Abi Aruba an gane ko yawa ya samu ikhtilabi amma yana daga cikin asbatun nasi fi qatada in dai wajen ruwaito ruwaya ne daga katada ibn da'ama to shi sa'id ibn abi aruba shine athbatun nas sannan kuma ruwayarsa taba'ahu wuhayb wuhayb yayi masa mutaba'a an sulaimanan naji a cikin ruwayar da imamu abu dawud ya ruwaito don haka wannan tadilisin nasa da ikhtiladin nasa ba zai cutar da wannan ruwayar da muka karanta a wannan hadithin ba kun fahimta ko yawwa an sulaiman an-naji al-basri an abi al-mutawakkil an abi sa'id qal abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace jaa rajulun yace wani mutum ya zo wa qad salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo manzo Allah ya riga ya salla sai ga shi kuma ya zo a makare ya zo an idar da sallah faƙala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ayyukum yattajiru ala haza wane ne zai samu ladan wannan an gane ko wane ne zai yi wa wannan sadaka da lada ya tashi su yi sallah tare don ya samu ladan jam'i shine ayyukum yattajiru ala haza wane ne zai yi wa wannan sadakan lada faƙama rajulun sai wani mutum cikin sahabbai ya tashi an ce wannan sayyidina abubakar ne radiyallahu an kamar yadda al-imam al-baihaqi ya kawo a cikin ruwayarsa sannan az-zailai cikin nasbur raya shi ma ya sarraha cewa wannan mutum abu abubakar ne radiyallahu an fa salla ma'ahu sayyidina abubakar sai ya tashi sai suka yi sallah tare da shi qala wa fil babi an abi umama a cikin wannan babin an sami hadithi daga abi umama wanda al-imamu ahmad da imamu tabarani sun fitar da wannan riwaya ta abi umama wa abi musa wal hakan bin umair lam aqib ala riwayatihima qala abu isa abu isa tirmidhi ke ta banda wannan kuma anas dan malik shi ma yana da riwaya wadda addara qutni ya ruwaito ta kuma isnadin ta jayyid wa hadith abi sa'id hadithin abi sa'id al-khudri hadithun hasanun hadithi ne hasan wanda imam ahmad imam abu dawud ya ruwaito kuma wasakata anhu da ya ruwaito yayi shiru wa naqala al-munziri tahsin at-tirmidhi al-imam al-munziri ya naqalto hassanawar imam tirmizi kuma ya karrara ta ya tabbatar al-hakim ibn abdullah an-naisaburi shi ma ya ruwaito ta ya ce bisa sharadin bukhari da muslim da ibn khuzaimah da ibn hibban وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم kuma wannan shine ra'ayi da fatawar da dama daga cikin sahabbai malamai ma'abota ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi dan mas'ud kamar anas dan malik dukkaninsu suna da fahimtar ana iya sake yin wani jam'in bayan an yi jam'in farko a cikin masallaci ana ruwaito ta magana zuwa ga anas amma wannan maganar bata inganta ba cewa anas dan malik ya ce mun kasance ba ma yin jam'i biyu a masallaci muka zo muka tara an idar da sallah kowa sai sallarsa shi kadai an gane ko amma akwai ruwaya da ta inganta zuwa ga anas din cewa in ya zo ya tara an yi sallah yakan ta da ya kira ya sa kira sallah ta da ikama ya kuma yi sallar jam'i da wasu mutanen wayanda suka zo daga baya wannan ruwaya ita ce ma ta inganta zuwa ga shi anas dan malik da haka kaga kenan ana iya an yi jam'i yanzu wasu su kuma su zo ba su samu sallah ba su ma su yi jam'in su duk da cewa ya saba wa malikiya shi yasa za ga wasu masallace musamman irin na dattawan mu masu bin mazhabin malikiya za ga sai a ta rigima da mutum ya ce ba a jam'i biyu in ka duba mai askari di ya kawo irin wayannan maganganun ba a jam'i biyu a masallaci ɗaya mai mai liman ratibi da haka sai dai sai limamin ya kore ku ya ce sai dai ku tafi waje ku je ku yi sallah shi ya riga ya yi sallah da haka an kulle jam'i an gane ko wannan imam malik yana da wannan fahimta an gane ko wa gairihim da wasu su mina tabi'ina daga tabi'ai qalu suka ce la ba'sa babu wani laifi an yusalli alqawm mutane su salla jama'atan sallar jam'i fi masjidin a masallacin da qad sulliya fihi jama'atan an riga an yi sallar jam'i a cikin sa su ma su zo su sita su wa bihi yaqulu ahmad wannan shine ra'ayin imam ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya kuma wannan shine kaulin ata da hasanul basri a wata ruwaya da aka jingina zuwa gare shi kuma akan haka ashhab cikin malikiya wannan shine ra'ayin al-ashhab cikin almajiran malikiya shi ma yana da ra'ayin babu laifi an yi jam'i a masallacin wasu su zo su sake yin wani jam'i kuma dukkaninsu sun yi aiki da hadisin falalar wato da hadisin sallah wato da yake maganar falalar sallar jam'i duk da shi suka kafa hujja kuma gaskiya hujjar su tafi karfi an gane ko وقال آخرون أما أكوي وسمى لمن من أهل العلم وصل كتكم لمن ما أبو تائل ميسو كما سكتي يسلون فرادا har cikin hujjar wayancan suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa masallaci ya ga an idan da sallah sai ya koma gida ya sallah da da ainihin wato da da mutanen gida to duk sun ka kawo irin waɗannan hujjojin su ma wayannan kamar Sufyanu Thauri shine ra'ayinsa sai dai in ka zo ka tara an yi sallar jami'a masallaci kai taka shi kadai shi ma ya tasa shi kadai wancan ya tasa shi kadai wa ibn al-mubarak wannan shine ra'ayin abdullahi ibn al-mubarak wa malikun wannan shine mazhabin imam malik bin anas wa shafi'i da imam shafi'i dukkanin su yaktaruna su sun zabi fatawar as-salata furada yin sallah daidai li hadith tabarani fil kabir wal awsat saboda hadithin da al-imam tabarani ya ruwaito shi a cikin alkabir almu'jamul kabir da almu'jamul awsat amma sun ce a cikin isnadin akwai muawiya ibn yahya wa huwa mutakallim wa huwa mutakallimun fi an gane ko wato malamai sun yi maganganu akan akan akan shi muawiya ibn yahya wa sulaiman annaji basariyun wa yuqalu sulaiman ibn al-aswad wa abul mutawakkil ismuhu ali ibn ibn daud lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya a babi na 53 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah